hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shekara da ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar da tsara kuma shi ma ashirin da tara ga watan kaya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafin mai taken gurin rubariya wallafar ɗaya daga cikin mazaɗar mazajiya العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى wanda ya rasu hijira da shekara dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin wannan kuma shi ne darasi na arba'in da uku sannan muna cikin kitabun hajji littafi ko kundin bayanai mai ɗauke da matsaloli na aikin hajji kama daga hukunci da sauran al'amura da suke da alaƙa da wannan. Za mu sashi fasali da yake magana a kan ayyukan da aka haramta wa mai aikin hajji. Daga sadda mutum ya harama da hajji a ninkati na makami kenan. Jumma daga inda ya fito daga sasannin duniya ko dai ya zama da akwai mikati na wannan hanya da ya biyo ko kuma hanya ta biyo da shi ta wajen wani mikati to mutum na yin wannan harama sai ta wannan haramar kuma ta haramta mashi waɗansu ayyuka to shi ne fasalin da za mu tashi ya ce fasalin wani fasalin kuma wala yan zasul muhrimul kanisa mai harama da aikin hajji ba zai daure riga ba ba zai sanya riga ba akwai ladisa yan wasu akwai labata akwai yalbisu akwai yalbasu daura tafashi da kuma rikicewar al'amura wala laqasna alaihim yake ma yalbisuna to in mutum ya harama da aikin hajji ba zai sa alkhalisu ba to menene dalilan haramta mutum riga saboda riga takan kewaye saboda wurare da aka yi mata na tsinki da yake samar da haka kaga hannun da kewaye mutum rigar gaba kaya da sauransu to shi kuma yakin haji ba a so ya sanya wani abu na tufafi dinkakke da zai kewaye shi yasa ka aka halatta miki da abu biyu na miki kenan yake magana na daga arrida sai kuma da isan izar kuma wanda za a ɗaura kamar sani kenan reda kuma wanda za a yafa su ne kawai tufafin mutum guda biyu in ma da suwa yi ba za a canza ba da su za a rufe shi nabi sallallahu alaihi wasallam yake za ta ce shi ranar alkiyama mulkiya yana mai tarbiyya da haka idan mutum ya ce labbaika allahumma hajjan ko labbaika allahumma umratan ko ya hada to shi kenan daga cikin abin da ya haramta gare shi nan take kuma daga wannan lokaci shine sanya riga haka ba zai sanya wando ba shi ma kewayayye ne muhit ne don ka ɗinka shi aka kuma ya kewaye mutum to sannan yanda ta biyu ta haramta wa mutum haka ai rigar da wando ai ado shi kuma yanzu wata ibada ake so yayi da za ta tuna maka ranar lahira nan ma za ta ake mai tare da murida da ita ranar lahira ma ba zai tsane su ba sannan ga wa'azin da ke ciki na cewa duniya gaba ɗaya ta yi harama da aikin hajji a irin wannan tufa na ka je muzdalifa bayan baro arfa wanda wuri ne na haduwa shi muzdalifa ma ba a yi ta aikin ba ba rufa kwata-kwata ba a yi ta kowa a wata zai kwana aka daga yau shugaban kasa ne na wata kasa daga shi ke wannan kyallayen guda ne don an nuna masu shi ba kowa ba ne nuna masu ba kowa ba ne ya gana wancan wani sanata ne an sama wani gwamna ne an sama wani asalin gana kuma wani karamin alhaki ba rumfa ba taki ba komai a wajen za a kwana in ma ana so a bi sunna mutum ba zai bar wurin ba sai rana ta hudu ya je mas'ar ya yi addu'a sannan ya wuce ya je ya ci ba yawmul hajjil akbar kenan duk zai mana bayani saka mutum ba zai yi wani abu na kudu ba to dan haka ba zai sanya riga ba suka ce to ne illar kamar yadda muka faɗa suka ce saboda ita riga maqidun ne dumkakken abu ne to duk wani abu da ke cikin ma'anarsa shi ma zai iya zuwa ya shiga in ka ji wasu wuraren da ga ai yadda muke ɗinka rigar su haka suke ɗinkawa ba yadda muke cewa to ai nan da hannu ya kewaye ta haka su haka suke yi ba amma dai kaya ne na adonsu wanda idan an tashi adonsu ake sawa to su ma za su shiga cikin fi ma'anan mafili fa iya idan muharram su ma sai zama na an haramta musu sannan ya ce wadda da imamata sannan ya haramta da ne harama da hajji ya ɗaura rawani ba zai sanya rawani ba a ga rawani ya yi kawai a wani abu ne a nan sama a kuma ba ya dace shi ba ba magana da wani haka mutum zai bar kanshi a buɗe domin idan mutum ya rika kanshi zai ba da rasa yi yadda yake son hula yadda yake sa rawa yadda yake so ya rika kanshi ranar babu wannan magana in kana kallon ko kabar da ake ta arafa da ga shi shi shehul arafa ta shi ne ko kabar shi kanshi ba jinin madalin shi kanshi kanshi a buɗe kila ranar kawai za ka iya ganin kanka a buɗe to haka za a buɗe haka ne haraba da ake ba zai ɗaura rawani ba wadanda burnus haka ba zai sa burnus ba burnus nau'i ne na hula nan ce burnus shi ne riga wacce take haɗa da hula sai kan hular ta ke burnus ta irin hular da in ka cire kawai haka za ka wurga ta baya haka ita rigar haramun ne a sa to haka kuma cutar da ke tare da ita ita ma haramun ne haka to da ake shi rawan a shi izar din ko ne da haka mayafin da mutum ya yafa da shi ma za a jika mashi hula shi ma ba a yadda mutum ya tsoro shi a kai ba hatta shi mayafin da mutum zai sa ba a kasa rubutu kanka da shi ba ba za ka rubutu kanka da shi ba ai kan ne ba a so a rubutu wadar gurmus haka mutum ba zai sanya al-gurmus ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mana wadannan wal tarawila haka mutum ba zai sanya wando ba haramun ne mutum ya sanya wando kaga an haramta riga an haramta wando wala tauban masahu warasun ko warsun haka duk wani tufa da wani nau'i na turaren warsu ya shafa daga ta mata kake duk wani tufa da aka kawo turare ba za ka sa ba haka ba za ka ɗauko turaren ka sa ba wannan mene yake ne idan tufafin da za a yi haramar da shi kafin a haramar aka sa mashi turare to za ki yin haramar da shi ya zama da ya samu taron ne kafin amma bayan an yi haramar kai ba za ka sa ba wani ka da zai sa maka ba sai da su ake a nuna maka nahira nahira kaga dai aikin haji ta je ibada ce ne daga cikin ibadu na rukuni kamar ko ba a yi wannan adam ba a wannan rana ya ce wala za'afaran ko kuma turaren za'afaran wala na kufai haka ba a yadda mutum ya sanya takalma sauki ba duk takalmin da zai rike maka diddigi ya tago ya rufe idan ta hau ko ya kusa rufe idan ta hau ba kai ta kasa shi ba idai ko ka sa silima ko kuma ka sa sandal ko kuma ka samu shi ko ba shudan sai ka take inda binciken yake madadin ka buɗe shi ka saka gabarka sai ka take shi ka shimfe eh sai zama mai rabin ne ke ce mashi abba ba to in irin shi ne ya halatta in so samu ne in ba damuwa ka yanke ka yanke wajen diddiga kada ke ɗan yanzu ga kamata ko kuma kawai ma tun yanzu da kasar nan kana kana ka iya samun wani abu na silifa haka ko wani sandan sandan shi ma kuma anan ba na ado za ka nema ba kar ka zo ka nema na ado a kawai wanda zai zai maka maganin zafin rana ko kaya ko wasu ababe masu kama da haka su ne kawai zai abin nan ɗinka za ka samu kaka Wa'alaikum assalam. Eh eh wannan ita ba matsala tana cikin abin da suka aka halatta mana tsananin zazzawa rana ko ruwa ya halatta ka rike nema suka ce saboda ba jikin kanka kake kai tsaye ba wannan ba dai yace to illa Allah ya jida na alayhi sai dai idan bai samu silifa guda biyu ba ga zafi irin na sahara za ka fita aikin hajji kuma ga shi ba ka samu silifan da za ka sa ba ko ba ka samu wani sandar da ba zai rike maka idan kawo ba to shi ke sai ka nemo ka baki fa ya kafa kuma hatta ya kuna asfala min al-ka'bayn to sai mutum sai ya yanki ka baki da shi ta kalli sauki ke har ya zama inda ka yanki yana kasa da idan kawo idan kawo mutum duka suna waje wala tansakibul mar'atu mace ba za ta sanya niƙabi ba za ta sa niƙabi ba yi yadda ka ce sa shi ba za ta sa niƙabi ba a rana to su waccan riga da wando banda mata a ciki banda mata a tanu sahabbancin yi da fari ko zaman shi sunna banda mata sai za ana yi ta hajji za ka hango wata da baki wata da gari wata da gudu su wata su wannan kuma kiyaye alfarmar su shi ma addini ya ƙara kallo ya yi to amma dai an ce ta sa rigar ta sai ta je ta sa shi kenan to kuma ba za ta sa niƙabi ba shi ne wala kan kafe gulmar aji mace ba za ta sanya niƙabi ba wala kan fajin kafa zai sannan ba za ta sanya safar hannu ba ba magana safar hannu tana da ta zo yin arama za ta sanya niƙabi za ta cike da safar hannu sai kuma a ajiye su sai an yi tahallul sannan sai a sa ya ce wa mamattahu warsun wa mamattahu alwarsu wa zafara haka mace ba za ta sanya tifan da aka sa wa turare ba nan ta yi musharaka da namiji kenan ita ma ba za ta duk da dai mace yar ado ce su banda wannan murba ake ba ba maganar turare turaren nan ta kowace irin fuska ta kowace irin fuska waɗannan jamayya ce ta dangogin ababen da aka haramta wa mai aikin hajji duka waɗannan ababen su san gaba ɗayan su za ka same cikin hadisi abu lafiya Umar radiyallahu anhu ma wanda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito hadisin ko suka fitar da hadisin yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma yanfasu al-muhrim wai idan mutum ya harama menene ya halatta ya daura menene bai halatta ya daura ba لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرمس ولا التراويح duka wannan nisa suna ce ba zai sa riga ba ba zai sa rawani ba ba zai sa riga jallabiya mai haɗa da hula ba ko rigar sanyi mai haɗa da hula wala sarawila ba zai sa wando ba wala tauban masahu warsun wala za'faran wala lafuffai illa an la yajidana alayhi fa yakfuhuma hatta ya kuna asali min alka'abu shi malam mai littafi yadda yake a nassan hadisi shi ma aka gero su kuma ya yi alkabi ya bi yake cewa mai littafin ashifa ke kuma yake da ikmalul mu'lim fi sharhi sayyihu muslim alkabi ya yake ka asma al-muslimuna على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم gaba ɗaya malamai sun haɗu kan haramcin sanya waɗannan da duk ya harama da aikin haji mutum na zuwa sun kace da bai kallahu mahajjan ko umratan waɗannan bayan sun haramta a gare shi yana da riga yana da wani duk sai ne da su cikin jaka duk sai ne da su cikin jaka sai ke cewa wala yukayyibu ولا يتطيب ابتداء بزي ولا يطيب يطيب هو يطيب kasu yi tatayyabu yi kuma kamar zai nan ya ce wala yi tsayyibu ibtida kuma kamar wannan zai ce wala ya tatayyabu ba zai sanya turare ba ibtida ba zai sanya turare ba lokacin fara harama misali ya zo ni gaci ya je wanka da ya zo ya wanka sai ya sanya tufafin shi na ihrami tun a jan aiki yake to ai kaga yanzu biyan jikin mai harama ko ce ba zai sa shari'a ciki a ba ya da ba sai dai mai shari'a ta halitta mai kila an ɗauke shi daga Najeriya aka wuce da shi Madina da ya je Madina da kwana biyar kwana kaza kwana goma sai aka fi sanar masu kamar yanzu sai aka ce to gobe da safe kim ɗin kuma kana cikin alkamar da lisma mota za ta kwace ku karfe tara a nan hotel ɗin ku za a kama hanyar zuwa makka to ana faɗa masa kenan a wannan hanyar tafiyar ku akwai miƙati za ku na mutanen madina to shi ganin ta ce a to shi kenan da gari ya waye tunda baka riga ka je miƙatin ko kuma da daddare sai kai wanka da kai wankan ka kama jikinka turare sosai sai kai ta ƙanshi da ka je miƙati ka sake wanka na harama sai wannan ƙanshi da rai tafiya wannan babu laifi ka iya shuɗewa akan wannan ƙanshin ko kuma inda ka ajiye ihraminka ila ya taɓa turare ko ya turare ya shafe shi to shi ma babu laifi ka shuɗe ka ci gaba da tafiya a kan wannan ƙanshi da ka samu tun kafin ka kulla harama haramcin turaren da sauran waɗancan dangogi na haramci da aka sanya wa mai aikin hajji suna farawa ne inda al-ihram lokacin da ya kulla harama amma duk wani abu da yake kafin harama babu dai kira ce mutum sarki sai dai kawai a duka ya za so mutum ya kada mutum ya hila babu da shi yanzu babu ne mai fati mutum ya yi wani abu na dabara musamman kilin yana ga yana da wata riba su je samu wani turare irin sai ya yi sati biyu na ƙarshe a jiki ce bari ya sa wannan ba dai an hana sa turare ba ai bari ya sa ɗan sati biyu ai sun san wata ba su san wata ba ko da waye da shari'a ta ana ce kike nan wato in shari'a ta san wata wasu kasuwan yi irin wannan hilar to sai zama bai dace ba kuma ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam haka wala ya tsayyabu ibtida'a mutum ba zai san ya turare ba ibtida'an nan lokacin da ya yi haram ne da bayan ya gabata karshen da ya gabo da shi na sauran feshe-feshen turare da yi kamar misali ya zauna a Madina zai je masallacin annabi sai su mai kada kiyaye akwai bukatun ya rika tsafta kudu dine ta kuma inda kulli masjidi ai a rika hadu ana takewa lokacin za a je masallaci musamman ko za ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sallah ta ta ko safarin la ko tanasila ko ziyara ko za ka je jin karatu ma ko jin karatu inda bai kamata ka je ka rika sakaci da lokacin da kake da shi ba kwanaki ne yake da shigaggu ana ɗaukar ka ita kuma rikin haji ta fara kyauta ana ɗaukar ka kai ne jirgi na bakwai misali da kuma kai ne jirgi na bakwai a dawowa kila sati hudu sati biyar sati shida da ka ga kwanakin ka a jirgi suke sai ka fahimci ribar da ya kamata ka samu bacci ba naka bane wani abu ne da zai zo ya wuce mai kaka ne da ta takaitaccen lokaci yake da shi sai ce wala ya akudu min sha'arihi wa bashirihi illa bi udri ba zai yanki komai daga gashin shi ba ko daga wani abu na jikin shi sai dai idan da lalura kenan kana cewa labbaik Allahumma hajjan idan gashi ya haramun ne ka taba shi kumba ba za ka taba ba fatarka ba za ka kada ba ba za ka yanke ta ba azau da kuma kai har abu kake bar dai zanna ne rage kaushi ko rage yanke kauje a linnan kaso duk da zaka yi ba ko ina abalan tabbasu illa li udri akwai hadisi na Ka'ab ibn Ujra wanda yake cikin Sahih Bukhari yake kana bi aban min ra'at mun yi harama da aikin haji sai zama yana da matsala a kaina ina da lalura ne ke nufi da aka farfata ko wani abu na cuta wanda yana tana damun larabawa gashin larabawa kwalfata na yawan kamawa za ga bajinin haɗaɗɗen alhaji kwalfata na damun to amma dai yanzu abubuwan sun yi sauki saboda abubuwa da gaban damar ka ga wani wajen rayu ce fa kumintu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko nabi haka aka ɗauko ni aka kawo ni gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kwalfata tana sauka a kan fuskata da kasa dinga wata mata wata ta fito wata tana komawa wata ta yi kudu wata ta yi arewa kwarfata saboda yawan a gakin har ran gaji suke zuwa da shan iska a fuska ta kuma ga ya riga ya kama da aikin kuma maganin kwarfatan nan ko kawai ake ba su shi kaɗai ne magani in ma ka kaskaɗe yin wanda nan a jiki wasu za su aiki sai ga wasu cikin kifiyar su sami abin nan sai ce da aka kawo ni sai ce mani ma kuntu ara annal jahada kad balaga min kama ara abin da nake bayyana ba kai ka abu kana cikin wani irin yanayi yace a ta biyu shaka kana da asiyar da zaka yanka ni zan ba ka bonus amma sai ka yanka ma lafiya idan kana da afiya da fidiya fidiya da aza kenan to zan kira wanzan ya haska gashi sai ka samu kuɗi sai ka yanka akuya a ga wani yanayi ne yake haji na musamman ne yanzu in wani abu ya dame ka a kan ka haba a cikin kawai za ka je kai sama a karfi sun harama a kan yanka akuya duk da yake za ta hau kan mutum shi ne kitan da yake da ana da akuya kurkula ai ya rasu na ba akuyan nan aikin hajjin da aka zo ba kuɗi ba sai da ba ka tafi sai Allah ba akuya to shine sai Allah ya wanke ya ka saukar da aya take cikin suratul baqara cewa to ai diyar wannan akan ya azumi akan yanka akan ba da sadaka a cikin ciyar da miskinai sannan akan yanka dabba mutum da bai da dabba ya azumi shine sai aka ce mashi azumi shi kenan aka wuce wurin yace wala yarsu mai aikin haji ba zai farfasa ba maganganu na sha'awa ko na banza wala yafsuku ba zai maganganu na fasikanci ba wala yujadil kuma ba zai jidali ba ko jayayya alhajju ashhurun ma'lumat yake faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj shi aiki a hajjin nan watanni ne sanannu ranar sallah kuma da mun sha faɗi ranar ne ai ranar hajji ke farawa daga ɗaya da shawwal ashurul hajji sun fara shawwal zulqa'ada da zulhijja ɗaya zuwa goma ko kuma har ƙarfin to mai aikin hajji ba zai abubuwa na farfasa ba ba zai yi ba idan kisan kudi sai gidan maza daban ma na mata daban maza ga haka suke tafiya da tsafafi tsafafi na neman duniya wasu ma ba da matan su suke tafiya ba a ce laifin da dama dama waɗi suke ya ce tsafin ba zai kammala ba target ɗin ba zai zama an kai da shi ba ba zai mitin din target ba sai ya yi duwaki da namiji yana kallon ka'aba daga hudowar alfijir zuwa hudowa rana a fi ma bai na zalika kuma haka zai ke ɗin yi shi abin da yake kallo kawai ƙololuwar ta bai Allah ya hana tare janna shi yana ga to me ya yi ba bai zai zama abin da zai zama ba duk duniya za ta san shi kuma asirin shi dai a nan duniya ba zai tunda ba kuma lahira ya mutuwar yawa ce aka cikin zai ta karanta wasu wasu ayati shekani ai mutuwar yawa kaka ba kai kaɗai ba ne idan ka ga wani ma ya milo a wuzarahun kamilatan to ai ai sai ka ji da sauki da ma ban lahira kuma ya ba wannan siyasa siyasa ne irin namu ne nan duniya mutuwar yawa kaka waɗannan ababen gaba ɗaya an haramta wa mai aikin hajji amma abun tambaya a nan sai ya ce an haramta da yakin aje riga ko da wanzu da turare da sauransu kuma ita abubuwan da yake haramta da yakin aje in ka koma ta kai maganar wanda bai harama da aikin aje ba ai sun halatta a gare shi to su waɗannan abubuwan da ya kawo to shi ma yana nufin in ban harama ba kuma sun halatta kenan abin da suke biya to wai ne hikimar to kawo ba dama waɗannan ko kai harama ko ba ka yi ba haramun ne to me yasa ya kawo su kuma a haramtattu a tattare da waɗanda suka halarta da wanda bai harama ba shi ne suke cewa a ai abin da ya sa ya kawo su a nan falin mukuri da akubas in mutum ya harama sun fi tsananta falara fata kowa da kowa ba maganar farfasa wala jida kuma da falara fata wala kusurka wala jida da kan dukkaninsu an haramta wa mutum su to amma idan mutum ya yi aikin hajji fa hiya aqlazu fi haqqi sun fi tsanani da tsarki a cikin haƙƙi ya sa nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rubuta hadisin sayyidina Abi Hurairah da yake cewa man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk duk wanda ya je aikin hajji bai yi rafatu ba sannan bai yi fusuko ba ورجع من ذنوبه كيوم ولدته امه zai dawo ya baro zunuban shi ya dawo kamar yadda mahaifin ta yi alhakin mabarur kenan in dai mutum bai rafasu ba ya kuma yi fisko ba kaga fisko gulma tana shiga tana zuwa a ta hira ana zazzagin wanda ba su samu zuwa ba cikin wanda aka saba zuwa wanda suka kama ka saba kama aiki kusa da kusa sannan kada a zo a yi tsuntuwa a kikiya sun kawai ya kalmashi ya koyi ya ce ba zai bai wa mai shi ba kada mutum ya yi tabu da ƙarshen wuri a zuciyar shi wa mai yau da kije da ilhadin da gulmi da duk kuma yana azabi na ne to mutum da wa'ina wa a kawai kai ibada ta kai ta kuma ita za ta tsaya ta yi tsakaninka da Allah har ma ba ka da lokacin da za ka fata na wasu al'amura za ka isa ke cewa kai ta kira aikin hajjin tana so ka more ka sanya hajjan dubu na hudu a zuciyarka na daidai ibada za ka sai nan ba ka da lokacin fatawa tun mintocin ka ma za su so maka kaɗan sannan akwai tijara in ka dama za ka je da harkar kasuwanci je ka duba kayan da za ka iya tafiya da su ka ɗiba ka tafi da su ka sayar ko kuma ka duba kayan da za ka sayo ka sayo ka kuma ka kari ba sannan akwai siyaha buɗe ido madina za ka yi ta biye wa larabawa yan taksi sai su kai ka wuri hamsin ko ina an kaje su maka du'a du'a makanin muharram ko mukarram wuri ne ne daraja kuma kariya yake in iya fita da ke cikin sani ya fita bakare wuran da ke jarafa su da yawa amma titin da dai kullum taksi na fita ko sai inda aka rufe maka du'a du'a nan gidan wani sahabi ne lokacin da aka yaki kaza nan gidan waye nan gidan waye nan to kuma ka san dogon gidan mu daga bangana da sai ke da tamba ta ma wannan kakkan musaini ne sahabi ne na jahidi ne alaikum salam
Thank you.
abin da wani Allah baya yi su gini don wasu sai idan su masu laifin sun yaki za ka zirgawa ta ke kamar da mahaifin ta yi sai dangane da zunubai da hakoki na Allah su hana zuwa ta'ala وإنك لما نكلمك كرفع وما يتعلم المنذري يكي سوى أن الابتفين الشريعة أكو كلمة رفض ونلوك في سنة دوا لما نرجمعي ومن فرد فيه من الحج قال رفض بطن شهادة بس ونلوك في أن كاو كلمة رفض كان نسم الفحشاء جوة كلمة الفحشاء وتذات إيواتر ودمتين حد ko ba ta kai matsayi da za ta da mutum haddi ba kaji kariya wa ya harumu alaihi da kadiru wa da gibatu wa namimatu wa rujubu wa riyaku wa'annan duka haramtattun abubuwa to dukkanin su za su iya yi zuwa su shiga cikin rafat wani lokaci kuma ta ce a rafat ana maganar hirar da namiji zai yi da mace ina jin da yake na sha'awa shi ma baya halatta ko a waya ko chatin ko kuma uwa uba ya kalli ma wani abu shi ma yana shiga ya je YouTube ya je waye ya je waye ya je waye duka sharar musulunci ta haramta wa mutum ne aikin da ya wannan aliman malin yake cewa arzafa su isabatun nisa kwanciya da rasu shi ce wanda ku ta'ala a su da ka haka aliman malin ya fassara kuma za ka ga wannan ma'anar da ya shiru yana da ayar da zai saka hujja da ita wa inda na kun ليس الصيام الرفث إلى نسائكم في أصل الله يقول كلمة الرفث هو في سورة البقرة والتتكي مدنية shi kuma a da kusu suna da kiri kayan da ake nufi da shi musamman a lokacin da ayar ta sauka shine yanka dabba da gunki wanda sun saba musamman a aikin hajjin su irin na jahiliya in suka zo sai su zo da wata dabba sun su yanka to sannan da yake wala jidalatil hajj suka ce dabi'a ce da musulunci yadda larabawa ne idan suka zo suka tsaya a wajen masarul haram muzdalifa idan suka zo suka tsaya ana jira rana ta hudu ta kada to a lokacin sai a fara jayayya sai wannan ya ce ai mu mun fi ku kada mu kabilar mu ta fi ko kaza mu muke da manya kaza mu muke da mutane iri kaza mun fi ko wadata balarin jai kan fahar daga nan sai jaya ta kori kima ce wallahi kariya ne sai ka kawai abin ya kasu wani irin sabon salo shi ne sai shara ta ce ta yanzu idan an zo an tsaya a masharul harawa kawai a ambaci Allah ne a wuce wurin shi kenan to sai yake cewa walayen kisu shi ne harama da aikin haji ba zai aure ba mana ba za a daura mai aure ko da daga garin su ba ba za a daura mai aure ba ya ce ranar arfa karfe sha ɗaya ko sha biyu agogon najeriya a daura auren don a daura auren bai ba bai ma ɗauri ba kuma shi ya yi haram in shi ya ba da yau to sannan wala yunkihu ba zai aura ba idan kira ku muna harfa sai in bayar sai a karba ai ba ai ba daura wani a makaranta na kabari ba ta aure ya kai ma ana so ne ka sauki inda ake da ta sannan wala ya fasibu kuma ba zai nemi aure ba khataba yaqtibu akwai khataba yaqtubu sai khataba yaqtubu hudu ba kenan khataba yayi hudu ba sai bayani khataba yaqtibu yani da aure nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yankihu muhrim wa la yankihu wa la yaqtib me harama duka wannan ababe guda uku haramun ne ko ne ma aure ba zai ce ba zai je yana neman auren wanci ko kaza a duk ba za a yi ba a bar wa wasu mutane kuma su yi amma shi kam da yake cikin ihrami ba zai yi ba yace wala ya tsulu sayda ba zai kashe farauta ba kenan me harama da aikin haji baya farauta yi yadda bukata ta kai shi yayi farauta ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل Kira ta mutum ya riga sun da harama da aikin hajji, sai zomo ya rika zuwa yana lafar kafar shi ba zai kama ba. Sai barewa ko jakin daji ya zo ya wuce ta gaban shi yana a hankali. To duka haramun ne mutum ya taɓa. to da ka mai harama da aikin haji daga cikin manyan ababen da aka haramta mashi to shi ne ya yi farauta idan ya yi farauta to menene za a ka dora mashi kwatankwacin abin da ya kashe na farautar kwatankwacin abin da zai ba da misalin shi a cikin dabbobin ni'ima idan ya harbe kuciya ko kan taba to farauta to sai a samu mutane guda biyu ko shi ne shaikul islami na duniya fatawar su ba za ta yi aiki ba sai dai a samu mutum biyu da wa adilin min su su adilai malamai da ta su ya farauci kuciya me ya kamata ya bayar tsakanin rakumi ko shanu ko akuya ko dukiya da ke to a ce ita wannan bari mu haɗa ta da akuya su da ka zai bada akuya zai bada dukiya zai bada dukiya su zai bada rakumi sai kashe garewa ko gada a za a kuya zai bada shi kenan sai sai sai ya kashe jakin daji ya farauci jakin daji da ke zai bayar da saniya su ne wannan hukuncin wa man qatalahu wa man qatalahu fa alayhi jazaa'un mithlu ma qatala kutum kutum abin da ya kashe daga wadancan dabbobi na ni'ima min an-ni'am wa innan dabbobi na ni'ima su za a dawo da dukiya su da duk dabbar da ya kashe idan ta yi kasa sosai da rago ko tunkiya ko akuya sai a ɗauko ta haɗa da akuya amma kamar gare ce tare da makana layin sa a wasu to in kuma jakin daji ne a wani muna layin shi shanu ne ya dora mashi cewa ya kashe ɗaki ne ko sai a ɗauko shi sai a haɗa da akuya duk da ya yi kasa to da ya abin da ake kallo wa ya ce ka kashe ba a sa kai kashe ba ka kyale shi shi ma ya wataya shi ma ya ta albarkacin wannan rayuwa ta harami da yake ya zama ma'arumus jani kenan wanda aka haramta taba jini sai yake cewa wala ya akulu ma sada zubairu mai harama da aikin hajji ba zai ci abin da wani shi ya farauta ba in ka riga ka ce labbai kan lahumma kaza ba za ka ci naman farauta ba sai dai idan naman farautar na ɗaya dai abin da ya sake aka ce ba za ka yi farautar da kanka kace ba ba za ka ba wani umarni ya ce ya yi farautar ba cikin waɗanda ba su yi harama ba kamar yanzu misali a ce a ƙasa ake tafiya kun kayi harama daga mikati tsakanin ka da harami akwai garin da akwai ɗan uwanka a garin sai ka ɗaga waya ka kira ki ga mun mun yi harama yanzu a mikati dan sama mana abin da za mu ci inda kai gwani na farauta in ka so mana gobe da a gyara ka ka ba shi umarni yayi ko kuma shi ya ji labarin kaya harama ka kuma sun taho sai ke ce ne dai to kin ga suwa mata suna tafi ba za ka shiga daji a gani za a samu musu sai shiga daji sai ka so gada sai ba ka san an ji ba amma dan kai yau shi ma haramun ne ka ci in ka ci ka ci haram in ka ci ka ci haram tunda dan kai yayi amma a ce bai san kana kada ba ce namun ya tsari a jikin ya tsari ko shi ga daji ya kaso kayan farauta an gama gyarawa kai sai ga alhaji da ya rani kuna ta ga aji sai muna ta je so to wannan ya halatta ku kaga yanzu kenan dabbobi ma jinin su ne kufutacce ne inda da niyyar kai za a taba ba yasa ne sallama an kawo mashi dabbar da aka farauta yake baya ci aka sake kawo mashi wani karo ya karba ya ci malamai da abin da ke faruwa shine shi wancan da yake karba da niyyar annabi ya yi yasa zamanan na can take sallar suna bari ai ne farauta kawai sai ya farauta annabi ya ce faɗa maki gashi sai yake karba shi ko wancan a kai dan kan shi raguwa sai abincin ne ya ragu yake to kai ma rasulullahi ta karba malamai suke cewa nan a ciki akwai hadisin as-sa'ab ibn kasama wanda yana cikin sahih bukhari da muslim cewa wata rana shi as-sa'ab ibn kasama akan laraba da iya sa suna don suna as-sa'ab wahala rumba larabi in yamma ko wani sunan ba abin da ya gani su abin da ya sa abin da suke kallo wani abu na jarumtar da ke ciki a don da ya jure ma wahala ai kaga ai mutum ne kwararre kuwa wahala ba ta ke sakon wata take shin ba to shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama kyautar himaran wahshiya wani jaki na daji lokacin annabi ya zo daidai abuwa sai annabi ya mayar mashi yace ba zai bazan ci ba koma da kayanka sai annabi ya garin ya baci sai kira ki ce bari ka ba wai na ki karɓa ba ne don in yi naka a na ki karɓa ne saboda mun yi riga mun yi harama ina wannan suka ce kuma annabi ya fahimci dan su yayi farauta tunda dan su yayi to haramun ne shi wata na kuma ko akan wannan hanya da suka yi gaba sai shi kuma abu kata da shi ma sai ga ki da namar naman farauta sai sai rasulullah ga wannan ko za ku taba annabi sai alhamdulillah kawo ya karba suka ci shi ka tada muka tada shi bi san suna ta gaba yayi ne dan kan shi sai aka samu musadafa dacewa sai ya dauka sai ya bashi kuma sai ya sai ya karba wannan shine abubuwan da za a ayi la'akari da su yace illa idza kana sa'idu halala sai dai idan wanda ya farautar shi bai riga ya harama da aikin hajji ba kuma babban sharafi na gaba kuma bai yi da niyyar ya harama da aikin hajji ba yace wala ya abudu min shajari wala yu'dadu min shajari min shajarin harami illa li-idkhar sannan ba a yanka ko datsa ko tsaran duk wata bishiya da ke harami sai dai ciyawar idakhir ko ciyayi aka suka fito a harami ka basu bishiya ta fito ka bata in ka yanke ka saba wa Allah haka ne da suna mai tsara da yake cewa duk wata bishiya da ke harami an haramta ta wadda ake fatuhu makka kenan ke na hadan balada haramun daga yau wannan garin ya zama hurumi gari ne mai alfarma wa man dakala huka na amina kamar yake la yuzadu shajaru duk wata bishiyar ce wala ƙara sun tatta ba ce wala yuhtala khala duk wata cihawar ce ba za su yi ta ba wala yun farsaidu duk wata dabbar farauta ba za a sake binta ba ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف جوة تنتوى أمك دا مدينة كأتيك idan yanzu kana cikin tawaki kai ka ga dala tubu sai dai ka kewaye illa li mu'arrifi sai dai idan ka ɗauka askar za ka ba ko jami'an gwamnati za ka ba yanzu ina gwamnati kuma zai fi yanka ni saboda aikin hajiya yana haɗa har ƙauyawa wani maki lokar gamar da bai taɓa zuwa ba sakatariyar karamar hukuma bai santa ba yau sai ga shi a jirgi ga shi a birni na makka da cingar umar kora wa man haulaha ka ko da yake ruɗewa kamar bara ne ko ko bara wacce aka samu wani mugu alhadan kano ya je yawo canjin irin dubu daidai ya zo rika canza musu dala ɗari da naira dubu ɗaya to wata ya samu wasu ‘yan mata ne haka ‘yan tsoffi ya keɓe su a cikin wasu lata mai zallama ta ɓangaren kudu in ya tsaya da su ya masa latta ya karfe ‘yan canja dala ɗari bakwai da hamsin ya ba su dubu bakwai da ɗari biyar yake waɗannan wuyar kashewa suke da shi ana kuma yanzu wanda sun ga gana mana gida ke kama ya godiya ta ga waɗannan dubu bakwai da ɗari biyar sun haka juya su haba zama ɗaya za ka cinye su kawai ya kalmace ya yi gaba sai dai lahira sai lahira irin ki ne za ta mace afahun lahu wa nasu shi yana ga Allah ya manta amma kuma yana an rubuta to da nabi ya ce to duk waɗannan abubuwan ba a yin su a lokacin akwai al-abbas yake ce mashi illa al-ikhira fa innahu la budda lahu min sai ya ce ya rasu lalla don girman Allah ka cire mana ban da ciyawar idakar ba makawa sai mun yi amfani da wannan ciyawa fa inna hulil quburi wal buyut muna amfani da shi a kaburbura an yi rasuwa muna amfani da shi a gidajen zamu rika daki shine annabi ya sake mene ta wadancan abubuwa da aka haramta bai dauki wannan karin ba sai a na uku ne sai to illal idakar farke da inda ka matsa sai dai shi da kaga da yayi nauyin baki da an samu akasi kaga sanar farajin zai gowa gudu mai kiran kai dade akwai wata ai dan girma Allah kai hakurin ya san Allah dan ka bari ya riga ya buga to kuma sai bayan shekara biyu ila zuwa nan da kaga an riga an shiga da ka duk wani abu na ciyawa ta harami da maka ko madina wannan shine matsayar malamai jumhur to ba za ka taba ba kayan tsuntsawa ba za ka dauka ba in ka ga kayan ka bar su ko wani mutumin pakistan ya je aikin hajji ya aje lema a wurin alwala haka a harami ya dawo bai ganta ba ba ta an dauke wani sai miji ke yana ya sa a jaka zai je garin su da ita sai je ingila wani kos da ya mance da lema a wani abin nan wurin cin abinci yan sharhodiya masu gajerun wanduna maza da mata ban da gurin jiya kai wasu ke sawa kawai yana zuwa je gida sai ga ana kwankwasa mashi gida ga lemar shi tunda akwai lambar gida a ciki shine wata magana yake ce musulunci yana saudiya amma musulmin na ingila lalle ya ga musulunci a saudiya mutumin kirki amma ba musulman to dai maka tabbata an ki baka amma da yake ingila ga arnan nan ke ta yawo malam amma ba dai musuluncin ga dan ka ga shigar su da waye nasu a ba musulunci amma kuma shi hali da ɗabi'a yace wa saidu haramin madinati wa shajarihi ka haramin ka haramin makka nan matsalar kamar sai lafiya ce amma dai matsayar da malamai suka tsaya kan ta ta gaskiya farauta a haramin madina da yankan bishiyar shi haramcin shi daya da farauta a haramin makka da kuma yankan ciyawar makka wannan ita ce matsaya ta jumhur nabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne yake cewa da madinatu haramun ma baina ayin ila sau hadisi na nafin sai bukari ya faɗi fatin furumin madina daga wani suke ce mai ayar zuwa inda suke ce mai sau sannan aka yi cikin hadisin abbas ibn tamim cewa inna ibrahim harrama makka ta wada ala annabi ibrahim shi ya mayar da makka ta zama hurumi kuma ya mata kyakkyawar addu'a وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة تني كما ناسن يا مدينة هذا مغرمي كما يد خليل الله النبي إبراهيم يما يرد مدينة هذا مغرمي شنو يقول لك يا cewa wannan mas'alar ta cewa Madina hurumi ce ta zo da sunnoni tabbatattu muna da hadisai ashirin da wani abu wanda sahabbai ashirin da wani abu suka ruwaito cewa abin da ya yi hurumin makka shi ne ya yi hurumin madina babu wani bambanci amma sai wasu malamai suka ce a gaskiya da bambanci madina ba hurumi ba ce dalilin da suke kawowa tabbataccen hadisi ne amma kuma ba zai yi aka fa hujja da shi ba kamar yadda sai su kai yin din sauran keke da keke suka ce akwai wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani ɗan yaro yana ɗauke da wani ɗan tsuntsu haka kamar sadda sai ce ya umair ma fa'alan nughayr to wannan yaron da ya ga yadda tsuntsu kamar sadda haka ai farauto shi akai kuma a madina ya gan shi suka ce ta yi mashi maganar kai a ina ka samu wannan tsuntsun ai ba a farauta a madina suka ce ai shirun da ya yake nuna cewa ya halasta shi ne malamai suka ce a duk wanda yake da wannan fahimtar za mu iya bashi amsa da dalilai guda uku hadisi ya tabbata ba mu da da tabbas ya tabbata amma ne yiwuwa wannan abin ya faru ne kafin a mayar da madina hurumi na ɗaya kenan na biyu ko kuma annabi ya tausaya wa yara yaro ne wanda in ma ka zo kace ni kai haramun ne shi ne wanda kudi bai da littafi mala'iku ba su fara rubuta komai akan shi ba ko kuma ya zamana na hudu ke na uku ke na ya kuna rukhsatan li zalika sagir ko kuma haramun din ne amma dai shi yaro ne bari a sassauta mashi inda wani babba ne yayi da ba matsala ko kuma a'a ai annabi yana da masaniya sallallahu alaihi wasallam cewa wannan tsuntsun da yaron nan ke wasa da shi tabbas na farauta ne amma a wajen madina akai farautar sai aka shigo da shi gari sai aka bayar a takaice dai haramin makka da hurumi na madina dukkaninsu suna da alfarma ta cewa ba za a yi farauta ba ba kuma za a yanki ciyawarsu ba illa anna man kafa a shajaratan au kabatsau kana salbuhu salbuhu halalan liman wajadahu ya ce illa sai dai Allah man kafa a shajarata wanda ya yanki bishiya Allah man kafa a shajaran ko me ya rubuta shajarar na matakan sun da shi shajarar ko wanda ya yanki bishiyar shi au sadaqahu au qadaqahu ko ya ɗibi ciyawar ki kana salbuhu halalan liman wajadahu to abinda aka bari na wannan kai ka iya ɗiba shi shi ne ya leza yanzu ya ce yana son bishiyar su zai kasa ko yana son tumba zai wani rufi yanzu ya tsari bishiyar ke kwasa tumba ya bar kirara ta za ta iya kwasar raguwa sai ka zo ka yi amfani da shi yanzu laifi na gari suka ce akwai hadisin sabi kuma biyu wasu kasa na zuwa kewa ila kasurihi bil aqi wa wajada abdan yaqta'u shajara ko ya zo sai gona yaro na ta karin jikin shi ya sassaro ne shi yi waye yi waye fasa na bugu falan mara da akadu ya abu a halin abu ta kallamu wa ayyaru da ala gulamihim aw alaihim ma akada min gulamihim fa qala ma'adha Allah an arudda shay'an nakalanihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya nabi ne ba mu oda aikin da shi ya riga ya ballo laifin wannan kuma shi da mahalicci shi mu kuma wannan da mu ba mu je mu amfani da shi ya ce wa ya harumu sayidu waj haramun ne a yi farauta a yankin da ake ce mashi waj shi waj wani yanki ne ko da yadda suke faɗe larabci wajin ya kurbe sa'i wani kwari ne a nan kusa da sa'i sai aka keɓe shi musamman da an bato cewa baya halatta mutum ya farauta ne yiwa an kawo wannan magana ne dan wurin ya ɗan nisa da harami kar wani ya yi zaton faɗin haramin makka bai kai nan ba ina ga ta faɗin haramin makka ya kai har wacce su da ko da nan ka je ba za ka yi farauta ba ba za ka yanki bishiyar wurin ba ba za ka ɗibi ciyawar wurin ba dole ka fashi a yadda yake Isa nan suna yake cewa inna kai da wacce wa uzaduhu haramun muharramun lillahi azza wa farauta a wancan yaki na wat to shi ma kan shari'a ba ta halatta haramun ne kuma yana cikin alfarma ta garin makka waɗannan su ne abubuwan da aka haramta ne aikin hajji in mutum yana so ya samu alhajjul mabrur wanda laysa lahu jaza'un illa aljanna sai da mutum bai da wani sakamako in ba aljanna ba to lalle mu ce kokari ya ga cewa ya abin nan ya yi aikin hajin bisa yadda ya dace musamman yanzu ga shi ana kan biya ko duk da dama abin da suke cewa ne har mutum zai je akwai bukatar mutum ya zauna ya karatu sosai idan ka ce sai an je can ai gwamnati na tafiya da masu wa'azi buga maka kai za su yi buga maka kai za su yi tun da tsarwar kuma ku za fara buga maka kai sai kawai wani ya zo ya ɗauki microphone ya ce ana kaza ana kaza ana kaza sai idan ba natsuwa kai ba sosai shekarar da muka je wani mutum a nan lokacin bita har kan haifar suke kai shi ina da kyau babban shehi ni dai ban san shi ba a Zariya. a ce wai kawai saboda yawan zuwa aikin hajji ya je hajji ya kai so dan ashirin da bakwai muna zuwa za ka haɗa mutum ɗaya wai shi zai dawo mu ta harami bai jin larabci na fisin kwamfu suka da wani bala ga kuma ka dubi bai ji ko ba dan haka ce bai ji za ka bayani ayuwa ayuwa ayuwa in sun gane sun gane ba su gane ba za su gane shi kenan ana zuwa wai ga yadda yake miki a karar alhaji ba ai ai ai da wakul kuduri ai ga yadda ai shine mai sassarfa wai ina na zo hadu ko ashirin da wani abu ai tun daga nan muka rabu a harita ne ba zan ji ka wani harin rubuta da kare tuntuni kawai ka ce a jika wasu kuma suka ji a haka shi ne har wani balarabe suka abin nan aka kai shi gun wasu masu wasu suka ba shi wani katon littafi da wani ya karanta ba to da dadewa yana zuwa to kaga aka daga nan sabon gari ba zan kama suna ba akwai mai fahimtar cewa in aka zo jifa wannan kwanaki da za a yi kamar ta ajiyar fiye mai fala ismaili wani ta akara fala ismaili ilimin littaka kaga jifar ranar farko ita ce za ka iya yi da zarar rana ta hudu amma jifa rana ta biyu da rana ta uku kamar ta ajiyar fi yau mai kenan kamar ta akara da jifa rana ta uku ma to su ne su ba ya halatta kai sai rana ta yi zawaji sama a nan yankin akwai wanda zai zo da lafika ana gama asuba to wanda za su zo jifa mu fita sai ko ne halatta ba daga gama asuba dan a ka'ida ba a jifar raguwar kwanaki sai rana ta da wani ta yanka biya wa rudu da zakin sika sai ka tafi kafin sha kai kun dawo domin ta je ka ba lokacin jifar da yi kai har ka gama da kuma ina za ka in ba ka dawo nan wurin zaman da kake yi kenan ai kai zama da shi kuma hayyo fahimtar shi kenan ko bai halarta ba ko kuma jami'an alhazai ka zanki da dogon gemu ya ce maka a ai kawai ku zauna amina ba wanda karkaje maka ka yi tsawafin ifada ranar idi ka bari sai ka gama zaman mina in kana kallon saudi Quran ko a waya kawai sai ka hango ke na da wafi rana mai dokar bacci a ce shi kaɗai ya haramta maka shi kuma wurin ki ba haram ba ne so ke baka da wannan ihramin biya dame ka shi kuma ya dawo ya kira naki a sa kuɗi a hoto a turo gida mun sauka sai kuma ga ka can a maka ne to kaga in ka zauna in kai fahimci aikin sosai da za ka samu sauki duk da za ka buƙaci dole jagora amma akalla dai ba za a kuja maka kai da yawa ba ko ne zai ce maka ai ka'aba duk inda ka samu ka shafa wa yake yi ka ga ita to ɗakin Allah ma a kar maka ɗakin Allah ina ne da daraja eh wannan maka fita wata gaskiya ce amma ba haka take ba eh ɗakin Allah ko ina ne daraja ne me yasa rigar ka ta sallah baka maka da link a ko'ina a rigar. Ai, rigar sallah ko'ina mai kyau ne, a kashi a wajen hamata mana, sai ne huda ma wajen hamata a maka da limfin, ita haɓa ce na, ita ce a kuma limfin ne ana yi, ai rigar sallah ko'ina mai kyau ne. Don ya gano ne a ba kiyasi da haji da rigar sallah, oke rigar sallah ta falala. To da kan mutum ya tsaya fahimta aikin, to sai ka ga hajji maburukin kamar yadda ake da bukata. نعم ايه اللي كتير وجانا شو kuma zakar suna da muhimmanci sai wai duzu da katul da fawatikil khamsi ko ya halatta da mai aikin haji ya kashe dabbobin nan fa su kai guda biyar kaga duk wata dabba haramun ne ta farauce ta ka kashe ta kenan amma ban da wasu dabbobi fa su kai guda biyar hadisin na cikin bukhari kuma yana cikin sai muslim hadisin sayyida aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annabi sallallahu alaihi ya halattar da ya ma ba da umarni da katil khamsi fawasifa kashe dabbobi guda biyar fil hill wal haram ko ina ka gan su har anan ka kashe ko ina ka gan su ka kashe shine yake cewa ya ce mana akwai al-ghurab akwai hankaka an kasa duk sadda ka gan shi sauke ne lodi kawai maɓannaci ne na ƙarshe wal hijjatu da kuma shirwa ko shahu ko gaggafa dangi ne na dabbobi na shahu saboda haɗarin tsiya gare shi ma haɗarin tsiya gare shi kaga kamar abin nan shahu Allah ya mace baiwa na ga wani mutum ne wani malami yana abin nan cewa shi ne ta dalilin dan adam mai girman kai ba to dan ka je cikin wasu dabbobi za ga wasu jika to daga cikin shahu za ga shi tsakanin shi da kasa mil biyar to amma zai iya kallo abin da ke cikin ruwa na kifi da wajen mil saboda tsabar kaifin ido to matsala ce yana yawo dan ka ga koyo tsawo a cikin kafece nan ne ne kada sai kawai ka kashe shi sannan ga kata sai ka ce ko duk inda ga shahu ko shirwa banda ma katar kaji da yake yi ko sai za ga shahu za ka yi mamaki da ke ɗaukar yan kaji da ba na in sai irin nashi cikin sakan biyu zai iya ɗauka aunawa yake yi kuma za ga ya tinkaro ƙasa a guje ko da karo da kasar ba yana kallo sai ya zo tsakanin da ita babu kausai na adana sai duk abin da zai tuka kuma ba zai shafi kasar ba ya sama ko kuma ya rashin sa'a ba na kashe wannan sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wal aqrab da kuma kunama da kunama ka kunama yanzu ana samun kuɗi da ita sosai ko an ce da za ta fara karin da kai lita daya miliyoyi ake ci wanda ka kama ka tafi ka ɗiga ƙare da wurgar har kai lita kaga ka bi kunna kuma ka samu dala sai sinadari ne sannan ce wal fa'arati da kuma bera bera kuma kawai an gaita akai da bera da gurgu dan kwatano duk abin da yake sai za ka ce duk duk dabbar da aka faɗa anan haramun ne ce tunda fasika ce kai kuma munini ne afa man kana munina kaman kana fasika ai sauyi da gidale musu wasannan sai wani kalbu al'aqul mahaukacin kare shi ma kawai a kashe shi kaga shi ma yana da baiwar jin kanshi an ce jin kanshin shi ya ninka jin kanshin mutum kusan da minti miliyan ɗaya fitinanne ne na karshe inda za ka ɓoye wa kare kanshi bai ji ba gaskiya sai ka aiki Allah ya mai wannan baiwar inda yana cizo kawai a kashe shi kuma mutum ya kashe saboda ya tunkaro shi ne cije shi to ba zai biya ne karan ba ba zai biya ba kuma gwamnati za ta haramta wa mutane aje irin waɗannan makarnuka to nan dai fasikai ne dukkanin su haramun ne ba a cin su kuma shari'a ta haramta sai sa wani hadisi yake ta khamsun min ad-dawabi kulluhunna fawasiqu yuqtanna fil hilli wal haram sai mun ga ta tani wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Eh wannan wannan bai shiga cikin abin da aka haramta ba sai dai kada riyar ta shigo ne shine kai abin da ake jin tsoro sai ga ma harfa muna ta addu'a wani fin na sau ai ta ba sa rubuce matsala karan kan an karba eh matsalar na nan an karba shine matsalar amma ba laifi idan mutum ya yi hotunan duk da akwai kadiya kuma ta hoton ko amma dai ba zai shiga cikin abin da zai fata mutum aikin aji ba kan wa alaikum assalam wa rahmatullah eh na in mutum ya aikata za mu zo kan bayanin hukuncin sai mafi in mutum ya aikata su za su akwai jijiya akwai su fidiyatul azani kamar kashe farauta su je tul'aza fa jaza'u mithlu ma qatala min an-ni'am daidai abin da ya kashe daidai abin da zai sa dabbobin ni'ima akwai kuma waɗanda fidiya ce zai bayar ba fidiyatul aza ba akwai hadaya akwai fidiya akwai fidiyatul aza zai tattauna su a gaba da abubuwan da ya shafe su shara ya da kan mu Allah ya inganta da rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam